إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله يقول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة عندما يكرمك الله عز وجل ويهب لك من البنين والبنات فهذه فتنة فتنة لك وامتحان وابتلاء لينظر هل تقوم برعايتهم وتأديبهم وتعليمهم وتقويم سلوكهم أم تضيء هذه الأمانة أم تهمل هذه هذا الواجب إن المؤمن إن المؤمنين الذين تحقق إيمانهم وتأكدت نجاتهم من صفاتهم حفظ الأمانة كما قال الله عز وجل في سورة المؤمنين في سورة المؤمنون التي ذكر فيها صفات من تحقق إيمانهم فقال جل من قائل قد أفلح المؤمنون ثم ذكر صفات هؤلاء ومن ضمن تلك الصفات والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون حفظ الأمانة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ومن أعظم الأمانات التي استودعها الله تبارك وتعالى عباده أمانة رعاية الأولاد وتربيتهم وتقويم سلوكهم وتهذيبهم وتعليمهم وتأديبهم يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أدب ولدك فإنك مسؤول عنه يوم القيامة بماذا أدبته وماذا علمته هذان السؤالان يأتيان كل عبد رزقه الله تبارك وتعالى ولدا من الذكور أو من الإناث فيسأله الله تعالى بماذا أدبته وماذا علمته إذا التعليم والتأديب من الأمور المهمة في تربية الأولاد فتضييء الأمانة أمر خطير جدا وحفظ الأمانة من صفات المؤمنين الكمل الذين تحقق إيمانهم وتحققت سعادتهم في الدنيا والآخرة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ما معنى لأماناتهم وأهدهم راؤون أي يرعون ما استرعاهم الله عز وجل ويحفظون هذا الواجب لأماناتهم ومن أعظم الأمانات التي بين يديك الولد ذكرا كان أو أنثى فهو هبة من الله أنعم الله به عليك لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فالولد هبة من الله ذكرا كان أو أنثى وهو أمانة تسأل عنها يوم القيامة إذا جئت يوم القيامة يسألك الله عز وجل عن هذا الولد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وذكر بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم فأنت راع يا عبد الله ومسؤول مسؤول عن بناتك مسؤول عن ولدك مسؤول عن أهل بيتك يحاسبك الله عز وجل عليهم يوم القيامة وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة هل تحسون فيها من جدعة أعطانا الله تعالى مثل من واقعنا نحسبه يقول كل مولود يولد على الفطرة إذا إذا لاحظت شيئا من الانحراف فهذا انحراف إنما يأتي من أجل عدم قيام الوالدين بمسؤوليتهم وبواجبهم من الرعاية والتربية وتهذيب السلوك والمتابعة المتابعة ثم المتابعة أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم قوة على تربية أولادنا وأن يرزقنا الإخلاص لله تبارك وتعالى في القيام بهذا الواجب أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yan musulmi muna godiya ga Allah muna kuma yabo zuwa gare shi yabo marar iyaka muna neman gafararsa daga zunubanmu muna kuma neman taimakonsa muna neman tsarinsa ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma wato sharrin ayyukanmu bayan wannan ya ko bayin Allah kamar kullum ina jan hankalina da wasiya babbar wasiya tare da ku baki daya mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa mu kiyaye Allah matukar kiyayewa kiyayewa irin tabawan da ya san ubangijinsa yana ganinsa yana kuma jinsa bayan nan mutuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a cikin alƙur'ani innama amwalukum wa auladukum fitna lallai dukiyoyinku da ‘ya'yanku fitina ce, da dukiya da Allah ya baka, da ‘ya'ya mazansu da matansu, to fitina ce. Me ake nufi da fitina? Jarrabawa ce, gwaji ne, an baka su ne a ga yadda za ka yi domin lalle akwai ranar da za ta zo za a tambaye ka akan yadda ka yi da su yayin da Allah maɗaukaki ya karrama ka ya kuma baka ‘ya'ya maza ko ‘ya'ya mata ko ya cakuɗa maka ya baka mazan da matan to lalle mu sani wannan gwaji ne Allah yake maka don a gani cewa wajibin amana da aka ɗora akan wannan jarabawa za ka tsaya da wannan wajibin ta ɓangaren ladabtar da su da ba su ilimi ilimin da za a tambaye su a kan tsaron kiyama shi ake zance a nan ilimin da za su yi sana'a taimako ne wannan amma ba shi ne babban wajibi ba wannan ba saboda ina kaskanta ilimin sana'ar ba ne amma ina so in gaya maka ya kai uba abinda Allah maɗaukaki zai tambaye ka a kai ilmantar da ‘ya'yanka dangane da Allah ilmantar da su dangane da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ilmantar da ‘ya'yanka dangane da alƙur'ani ilmantar da ‘ya'yanka dangane da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ilmantar da ‘ya'yanka dangane da alwala da sallah tsarki azumi ilmantar da ‘ya'yanka ladabi ilmantar da ‘ya'yanka girmama na gaba ilmantar da ‘ya'yanka yadda za su yi ikhlasi su bauta wa Allah kada su yi shirka su nisanci abin da duk Allah ya hana shi wannan shine abin da za a tambaye ka akan saran kiyama ba za a tambaye ka me yasa ba su zama masu kuɗi ba ba za a tambaye ka me yasa ƴaƴanka ba su zama farfesoshi a jami'a ba ba za a tambaye ka me yasa suka tashi ba su samu sana'ar yi ba amma za a tambaye ka me yasa ba su san Allah ba wannan ita ce babbar amanar gyara halayensu a gwada kuma a gani wannan tarbiyyar da za a yi ko in ce jarabawar da za a yi maka a gani shin za ka tsayu da wannan aikin ko ka za ka tozartar da shi ka lalata wannan aiki ka ci wannan amana ka tozarta ta ya zama ka yi watsi da ita baka damu da ita ba mu duba mu gani a cikin suratul mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin bayin Allah waɗanda imaninsu ya tabbata tabbatattun masu imani kuma waɗanda Allah maɗauki ya tabbatar da tsiransu gobe ƙiyama to daga cikin babbar siffar da ya ambata dangane da su bayan ya ce qad aflahal mu'minun lalle masu imani wanda imaninsu ya tabbata to sun rabauta rabautuwa a duniya rabautuwa a lahira samun biyan bukata da kuma nisa da tsari daga Allah daga dukkan sharri wannan shi ake nufi da falahi to Allah maɗauki ya siffanta waɗannan bayin Allah a cikin siffofinsu ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un su ne waɗanda suke masu kiyayewa shine ra'un masu kiyayewa ne li amanatihim ga amanoninsu in an ba su amana kiyayewa suke galibi in an ce amana kafi kallon bangaren in an kawo maka ajiya to ba iya ajiya ba da ɗan da Allah ya arzuta ka da shi amana ce yarinya karama da Allah ya arzuta ka da ita amana ce dukiyar da za a baka ka riƙe ka ajiye zuwa wani lokaci amana ce dukiyar da zaka kula da ita a matsayinka na babban ma'aikaci mai kula da wani bangare karkashinka akwai dukiya ta al'umma amana ce kuma za a tambaye ka akan kwabo gobe kiyama to daga cikin waɗannan manya-manyan amanoni da waɗannan bayin Allah da Allah ya siffanta su da cikar imani da tabbatarsa akwai kula da amana والذين هم على صلواتهم يحافظون كما سوما سكيا يواني أكن صلوا لنسو باسا وسادة صلى الله مدكي أولئك هم الوارثون waɗannan su ne magada da za su yi gado me za su gada allazina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun su ne masu gadan gidan aljannal firdaus kuma su masu dawwama ne a ciki ya kai bawan Allah kana san dawwama a firdaus ko ko kana san dawwama a kishiyar firdaus ya ‘yan uwa musulmi don Allah mai wa kanmu wa'azi shekara nawa muke a duniya rayuwarka ta duniya shekara arba'in shekara hamsin shekara sittin saba'in tamanin in ka kai casa'in an fara yawo ana labarin ga wani bawan Allah ya daɗe ballantana ka kai ɗari ana sawa a labarai matukar abin da za ka yi kenan wannan rayuwar ina ce ta duniya ce in aka sa ka a kabari ko kafin tashin alkiyama a lissafin Allah za ka iya shekara dubu a cikin wannan kabari in ka kyautata aiki kwanciyar kabarin nan kyau za ta yi maka yaya za a yi ka damu da shekara tamanin kai gida mai kyau kai mota mai kyau kaya masu tsafta ‘ya'ya da mata da abin alfahari kana ta hankoron ka same su ko ta halal ko ta haram bai dame ka ta ina ka samu ba amma ba kai tunanin kwanakin da za ka yi a kabari za ka iya shekara dubu ɗaya da ɗari biyar a ƙasa kafin tashin alkiyama za ka iya yin wannan ina mutanen da suka mutu tun kafin annabawan da suka gabace mu kafin ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna nan suna cikin kabari suna rayuwar kabari waɗanda Allah ya ni'imtar suna jin daɗi wanda bai ni'imtar ba suna cikin azaba to ya kai bawon Allah kai wa kanka wannan wa'azi ka kiyaye amana da Allah madaukaki ya baka ka kula da ita daga cikin manya-manyan amanoni da Allah ya bamu shine kula da 'ya'yan da ya danka a hannunmu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu la takunu Allah war rasul ya ku masu imani kar ku yaudari Allah da manzon Allah wa takunu amanatikum kuma kuna yaudarar da cin amanar ku kada ku yi wannan ku rike amana ku tarbiyantar da 'ya'yanku don haka tozarta amana ba ƙaramar hasara ba ce sannan Allah maɗaukaki ya ba mu labari cewa lallai ‘ya'ya amana ce kuma sannan yana ba da su ga wanda ya so ce sa yake cewa lillahi mulku samawati wal ard lalle mulki mulki da mallaka da sarauta da iko na sammai da ƙasa duk na Allah ne ya khuluqu ma yasha Allah shine mai halittar abin halittar abin da yaso ya habu liman yasha'u inasa yana baiwa wanda ya ga dama ya'ya mata wa ya habu liman yasha'u dhukur yana bada ya'ya maza kuma ga wanda yaso aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa ko ya cakuɗa wa mutum maza da mata wa ya zaru man ya sha'o a ƙima ya kuma bar wanda ya ga dama bakarare ko bakarariya ba ta haihuwa duk ikon Allah ne to in ya baka wajibi ne ka kula da wannan amana ya zo a hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa kullukum ra'i kun sha jin wannan hadisi duk kun haddace shi dukkaninku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku akan kiwon ku warrajulu ra'in shi mutum mai kiwo ne kuma ra'in ala ahli baitihi shi mai kiwo ne akan mutanen gidansa za a tambaye shi akan matansa za a tambaye shi akan ƴaƴansa mace za a tambaye ta ita ma akan mijinta da dukiyarsa da sauransu haka shugaba za a tambaye shi akan al'ummarsa to kai mai gida da Allah ya baka ‘ya'ya za a tambaye ka akan waɗannan ‘ya'ya ina ka sa su ba magana ce ta kawai kai aure ka ji daɗi a samu ‘ya'ya kuma ka bar ‘ya'yan nan ka tozarta su ba ilmantarwa ba karantarwa ci da shan ma bai samu ba galibinmu mun fi mai da hankali akan magana ci da sha mun ɗauka kawai saboda wannan muka zo duniya ka ga damuwar mutum akan ya il ya koya ya wato ya ciyar da ƴaƴansa su ci mai kyau su sha mai kyau su tufatu da mai kyau su hau mai kyau abin hawa da karatun da za su yi duk ya fi damuwa akan wannan fiye da ilimin sanin Allah kamar da na ambata ɗazu za a tambaye ka ka koya wa ‘ya'yanka sanin Allah da sanin manzan Allah salama kafin a tambaye ka sun zama farfesoshi ko sun zama ma'aikata duk wannan ba abin tambaya ba ne amma in suka zo gobe kiyama kai kana musulmi sun zo kafirai kai kana musulmi mai da'a sun zo lalatattu kai kana musulmi mai tarbiyya sun zo mabarnata gobe kiyama to za a tambaye ka ya baka koya musu Allah ba ya ka haifi ‘ya'ya ka sake su a titi wannan ita ce tambayar da za ta zo amma maganar abinci da tufa da sauransu wannan ƙananan abubuwa ne su ma wajibi ne ka ciyar wajibi ne ka tufatar in ba kai ba shi ma za a tambaye ka amma babbar tambaya ita ce tsira da kuma samun najati domin a kanta Allah maɗaukaki ya haɗa maganar ya rataya maganar tsira daga wuta ya ayyuhal ladina amanu قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون a yanzu irin abin da muke yi ina ba da wannan labarin kwanan nan yadda muke bautar 'ya'ya ta ɓangaren duniya ba ma damuwa da ɓangaren lahirarsu damu yadda muka tashi yan shekarun baya duk ɗan talaka ya sanya ya tashi yadda zai je makaranta ya kukuta wani sai ya yi laibaranci ya samu abin da zai koma makaranta yanzu za ka samu mutum ma'aikaci kullum shi zai ɗauki 'ya'yan nan da kansa ya kai su makaranta in lokacin tashi ya yi wani sai ya je ya zauna yana ta jira su tashi ya nemi izini a ofis ya bar aiki ya zo ya ta jira 'ya'ya su tashi ya ɗauke su ya je kai gida wannan ba sukan wannan ɗin nake ba damar mu ce ta zamanin yanzu ake yi to amma yana haifar da shagwaba kuma ga yaran su tashi sangartattu kuma sannan in ya ci wata tashiyar institution ne zai je college of education zai je jami'a sai kaga uban shine mai yawo ya je wannan ofishin ya fito ya je wannan inda layi ma sai kaga uban ne yake masa layi shi yana can ya jinginu a jikin bishiya yana ta chatin yana ta taba waya bai sanya ake yin mu'amala ma da mutane ba to ya za a ya samu tarbiyya ya za a ya ga girman malamai ya za a ya ga girman ma'aikatan makaranta ya za a ya ga girman wani ma a gaba ba abin da ya sani komai ya same shi da daɗi yana buƙatar a koyar da yaro ga yadda zai zauna da manya ga yadda zai zauna da abokansa ga kuma yadda zai nemi na kansa ya zama ya iya sana'a wannan yana cikin manya-manyan abubuwa yana cikin amanar da wajibi ne mu kula da ita ya'yan uwa musulmi saboda yawan abubuwa din kuma lokaci ya kure zan faɗa mana da gaggawa yan kaɗan ru'usul aqlami na farko ilmantarwa da ladabtarwa muna buƙatar ta kowa ya dubi yadda 'ya'ya suke yanzu sawa'un a gida sawa'un a waje da rashin ba wai zancen rashin girmama na gaba ba shi kansa ya san waye shi bai san waye shi ba ya san me ya kawo shi duniya mafi yawan yara ba su sani ba su dai ga sunan su wanke goma su tsoma biyar saboda baba yana kawo ba zancen ya zai ya yi sana'a musamman mu a nan arewacin najeriya in ka je kudanci kana kaiwa sha biyar sha shida ashirin to an sallame ka daga gida dole ka je ka nemi yadda za ka rayu shago za a sa ka a tarbiya yanzu mu a nan ka ɗauki yaron ka sa shi a shagonka in dai ɗan bahaushe ne ɗan bafulata ne wata shida ya ruguza maka shi gaba ɗaya komai ya lalace zai ɗauko gaba ɗaya rayuwarsa irin yadda kake yi shi ma zai fara yana son ya ci mai daɗi ya sha mai daɗi ya hau mai daɗi tun bai iya kasuwancin ba daga cikin naka zai ta ɗiba ya gina gida a ciki ya sai babur farko wata ran sai ka gan shi a mota tarbiyyar amana babu ita don haka muna buƙatar daga grassroots kamar da ake cewa mu ɗauko mu yi garan bawul na yadda muka fahimci wannan rayuwar addinin musulunci ba haka yace haka kawai dan kana saurayi komai ai maka a gidanku a'a a ilmantar da kai a nuna maka hanyar da zaka zo ka rayu ka nemi abin da za a yi maka ba ka da haƙƙin ka zagi mutane ko ka zagi babanka ka ji wani yana kunkuni ai baban nawa ne nayi nayi ya aiko min kuɗi bai yi ba nemi sana'a ka yi ka kula da kanka muddin Allah madaukaki ya baka karfin da za ka yi waɗannan abubuwa lokaci ba zai ishe mu mu ba daga ciki manya-manyan abubuwa in muna son tarbiyya ta gyaru mu gyara mata a zaɓi matar aure daga gida na gari gida na tarbiyya wannan na ɗaya kenan na biyu daga ciki ka zaɓar wa ɗanka suna mai kyau shi ma sababi ne na tarbiyya mai kyau na uku neman tsarin Allah Allah ya tsare shi daga shaidan tun yana karami galibi addu'o'i da ake wa yara da yawa daga cikin mu ba sa yi in an haifan musu yaya sai kaga yaro ya tashi babu tarbiya shaidanu sun riga sun buge masa kai tun daga wurin kusantar iyali mu koyi waɗannan addu'o'i daga cikin su har yanzu ka saba da umarni da hani kada ka bar yaro kawai ya sangarce amma kuma ba duka da hantara da samar da yaro ya zama munafiki yana tsoron ka maimakon yana tsoron Allah duk wannan baya taimakawa ka sanya soyayyarka a zuciyarsa amma ba ta hanyar shagwaba ba ta hanyar cewa yi kaza bari kaza ladabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu dangane da sallah ku ku umarce su da yin sallah in sun kai shekara bakwai in sun kai goma sun ƙi yin sallah ku dake su ku rarraba su a makwanci rarrabawa a makwanci yana taimakawa wajen nisantar alaƙoƙi miyagu ba za su tashi da zina da luwatsi da sha'awa ba daga sun kai manzali to a samu a raba musu ɗaki mu yanzu za mu kafa hujja da talauci da sauransu wasu a hargitse ce kwana da mazan ma da matan wasu ɗaki ɗaya suke kwanciya Allah subhanahu wa ya tsare mu sannan daga ciki ka nesanta ƴaƴanka daga ɗabi'u muyagu musamman kalle-kalle duk wanda ya ɗauki abin kallo ya sa a gidansa to ya tabbatar da yana da kula da me ake kallo a gidan nan in ba haka ba da kansa ya kawo abin da zai lalata gidansa inda yana kallon waɗannan series ɗin da ake yi ko na indiya ko na hausa to yau da gobe yaranka zai ɓaci maimakon ka samu ɗa mai tausayinka sai ka samu ɗan da yake jiran ka mutu ya hau dukiyarka saboda me abin da ake koyarwa kenan a irin waɗannan wuraren kullun duniya duniya duniya yadda za a yi ka samu duniya to don haka yan uwa musulmi musamman a wannan zamanin da muke ciki na wato yaduwar hanyoyin sadarwa dinnan to lalle mu kula da 'ya'yanmu me suke yi ina suke shiga kuma sannan mu kula da abokansu suwaye abokansu ina suke zuwa ina suke dawowa wannan duk yana daga cikin wajibin da za a tambaye ka a kansa gobe kiyama ya kai mahaifi ya ke mahaifiya ya Allah muna roƙonka Allah ka kyautata mana al'amuranmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقنك الله كأرز تامو دا تربية أجد جمو يا الله كتيمك دكا أبن دا كباشي نميجي كومشي الله كتيمكيشي أكن تربية ونن ده ya Allah ka taimake shi akan kula da haƙoƙin waɗannan ‘ya'ya ciyarwa da tufatarwa da ilmantarwa da sanya tsoron Allah da tarbiyya gwargwadon hali Allah ka ba mu ikon yi ya Allah muna roƙonka hanyoyin lalata mana ‘ya'ya sun fi ƙarfinmu ya Allah muna roƙonka Allah ka taimake mu idan babu taimakon Allah a cikin waɗannan lamura to za mu zo mu shiga wani hali da ba mu san inda za a tsaya ba yadda 'ya'yan suke ɗaukar abubuwa daban-daban ya Allah muna roƙonka Allah ka tsare su daga sharri Allah ka ɗora su akan tafarki madaidaici ya Allah ka hana su kafirce maka Allah ka hana su karkacewa daga bin manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka ɗora su akan tafarki tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka raba su da zinace-zinace da liwatsi da sata da shaye-shaye da haura gidan mutane da lalaci da lalaci Allah ka arzuta musu zuciya mai ƙarfi wadda za ta tashi ta zabura ta nemi na kanta ta dogara da Allah subhanahu wa ta'ala sannan ta dogara da abin da za ta nema wa kanta ya Allah muna roƙonka ka sa mana albarka a wannan ƙasa tamu wannan ƙasa tamu da irin halin da ta shiga da zagayowar shekarunta masu yawa na samun yanci muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mata albarka ya Allah ka ƙara tabbatar da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu dukkan abin alheri ya Allah muna roƙonka ka bamu dukkan abin sharri Allah ka kaɗe mana Allah ka taimaki shugabanninmu da na ƙasa da na jiha ya Allah ka ƙara musu basira Allah ka taimake su duk abin da suka sa a gaba na alheri wajen shugabancin al'umma Allah ka taimake su akai Allah kada ka bar su da dabararsu Allah ka kintsa mana su ka sa su su zama mutanen kirki Allah kuma ka taimake su akan abin da zai taimaka rayuwar al'umma ta kyau Allah kada ka bar su da dabararsu da tunaninsu Allah ka kintsa musu tunani mai kyau ya Allah waɗannan shekaru da wannan ƙasa ta mutai duk wani abu da zai kai ta zuwa ga wargajewa ya Allah muna roƙonka Allah ka hana Allah ka haɗa kanmu cikin biyayya gare ka cikin zaman lafiya cikin kwanciyar hankali cikin ƙarin ni'ima cikin damuna mai albarka cikin abinci da kyakkyawan tattalin arziki mai ƙarfi ya Allah muna roƙonka Allah ka bai wannan ƙasa tamu duk abin da zai samu wargaje mu shiga damuwa da tashin hankali ya Allah ka kaɗe akwai faɗakarwa da kullum muke yi ya jama'a duk abin da zai sa wannan al'umma tamu a yi amfani da mu ko da wasu daga waje don wannan al'umma ta wargaje muna roƙon Allah subhanahu ya dakatar da wannan abu mu kuma kada mu ba da ƙofa domin mu sani ya jama'a wallahi a irin halin da muke ciki duk wani abu da ya samu wannan ƙasa tamu a ce mu wargaje mu ba zama ba zama 'yan gudun hijira to ba mu da ƙasar da za su karɓe mu da haka ba abu ne da za mu rika fatansa cewa ƙasa ta wargaje ko ma meye ya faru ba wannan zancen marasa hankali ne amma lallai Allah subhanahu wa ta'ala in ba a bi shi ba to kuma akwai hanyar da yake gyara abubuwansa da haka muna fata Allah ya taimake mu mu koma kan hanya baki ɗaya mu da mu da shugabanninmu Allah ya ɗora mu akan hanya mu yi abin da Allah ya yarda da shi Allah kuma ya kintsa mana abu mai kyau ya Allah ka ƙara wannan ƙasa ta mu albarka ka ƙara mata ɗaukaka ka ƙara mata zaman lafiya ka ƙara mata ni'ima da tattalin arziki mai ƙarfi dukkan abin da zai sa ta zauna lafiya Allah ka tabbatar da shi abin da zai sa wani abu na rashin zama lafiya ya Allah ka kaɗe shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله